ألم ياتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وآد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءت رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب
قال الله تقرأ قال الله قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويوقركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا أما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أدب الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة a yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a yau 29 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta shekara 1444 wanda zai zai da 20 daidai ko ga watan 2023 gregorian calendar kamar yadda muka saba za mu ci gaba da karatunmu mai albarka a wadda masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin damba muna na har yanzu a cikin wadda sura mai albarka suratu ibrahim alaihissalatu wassalam jiya mun karanta aya inda allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin zuwan annabawa wato kenan da yanda suka zai ma'adawa da samudawa da annaba da mutan al'ummomi da suka zo kafin su da yadda annabawa suka kira su da yadda kuma suka kin karban wannan da'awar suka ciza yatsa kuma daga ƙarshe suka fito ƙwalo-ƙwalo suka ce mutanen ba su karbi imanin ba da wannan shi ne kai zuwa ga wannan aya ta goma inda allah madaukakin sarki ke cewa bismillahirrahmanirrahim qalat lahum rusuluhum su annabawan da suka yi da'awa mutanen suka ce ba za su yadda ba to sai manzanni sai suka ce musu afillahi shakkun yanzu akwai shakka a cikin al'amarin samuwar Allah maɗaukakin sarki wannan aya sura kamar tana ba mu a dunkule tarihin annabawa ne kuma tana magana da cewa kamar manzannin a tare suke a lokaci daya tare suka yi da'awar tare suke ba da amsa amma dai a takaice tana ba da samari ne da sunan da yawon annabawan gaba daya ta haka shi zace kalat lahum rusuluhum afillahi shakur manzannin nasu sai suka ce musu yanzu akwai shakka a cikin al'amarin samuwar Allah don wasu su ba su ma yadda akwai Allah ɗaukakin sarki din ba amma yanzu duk dalilai da suka nuna sama da kasa rana da wata da abubuwa da suke faruwa nan har dan adam zai rika tunanin wai akwai Allah ko babu Allah gashi dai istifhami ne amma ma'anarsa inkari ne ma'anarsa shine babu shakka akan wannan lamarin babu shakka akan wannan lamarin domin shine fatir samawati wal ardi makagin halittun sammai da kasai nan inda Allah ya ce fatir samawati ko inda manzanni suka ce fatir samawati wal ardi Allah shine ya kage halittar samai da kasa yana daga cikin abubuwan da suka ba da dama a wasu malamai suka fassara wato afillahi shakkun din nan ai ma'ana afi qudratillahi shakkun mun fahimci wannan yawwa wasu suka ce a'a a bashi a yadda take akwai shakka a wajen samuwar Allah ko kuma babu domin shi ne kage halittun sama da kasa sai suka ce ai to kagan halittar sama da kasa ai kudura ne wanda ya sama ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba ya kasai ai yana da iko don haka yanzu afin layi afi kudratin lahi ko ma menene madar ɗin da ya nuna da tabbatar da kudurar Allah ai sifa ce daga cikin sifofin ubangiji da tabbatar da samuwar ubangiji din kasa kusan duka wato kina abu ɗaya ne wallahu ta'ala alam yanzu akwai shakka akan wannan alhali Allah shi ne sama da kasa ya komi da komai ga shi kuma ya da ukun Allah yana kiran ku ta yana yake kiran su ta hanyar annabawansu tunda manzannin su zo su ce musu ga hanyar Allah ku zo ku bi ga hanyar Allah ku zo ku bi amma sai aka yi amfani da wato kenan Allah din directly aka ce Allah ya kiran ku li yakfirakum dan ya gafarta muku domin duk wanda ya karbi da'awar annabawa to Allah madaukakin sarki zai gafarta masa ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-islamu yajibu ma qablahu musulunci yana sharewa duk abin da yake kafin sa idan mutum ya zo ya ce yana shirkarsa ko yana shan giyarsa ko yana ya zo gudan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na musulunta na karbi la ilaha illallah to duk zulubin sa na baya an goge shi al-islamu yajibu ma qablahu da haka kenan kaga an gafarta masa kenan laifin da ya yi baya kuma shine abinda manzannin suka kira mutane a kansa kenan ba annabi sallallahu alaihi wasallam kowane manzo ma ba ma manzanni ba ko malamai magadan annabawa suka kira mutum ya bar ya bar kafirci ya shigo musulunci to Allah madaukakin sarki ya goge wato kenan abin da yake ya aikata da na zunubai ta haka yake filla kuma dhunubikum yana kira ku da gafarta muku wani abu daga cikin zunubanku wa yu'akkirkum ya kuma saurara muku ila ajalin musamman zuwa wani ajali wanda yake na musamman ma'anan wannan shine in mutum ya musulunta ko ya tuba akan wani abin da yake Allah zai bashi kuma grace na wani lokaci dan ya gina aikin alkhairi wancan na shari ya rushe ko to yanzu kuma za a bashi dama ya gina aikin alkhairi wannan kuma zuwa ga wani lokaci musamman wanda yake ambatacce ƙididdigegge ƙayyadadde daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza kuma za a karbi ransa shikenan qalu sai suka ce in antum illa basharan basharun mithluna ai ku annabawan da kuke magana ba komai bane face mutane ne kaman mu mutane ne kamar wani kan ba dan gidan wani ce bane wani a dan gidan wani ne ai shekara kaza kai auren tsakanin babansa da mamansa yaushe mai har zai zo ya ce mana kaza kaza ko mutane ne kamar mu dan me za ku ce mana Allah ya ce ina ko samu Allah ya gaya muku wannan magana din to da da irin wannan hujja ta wato kenan rashin hujja suke kafa musu hujja saboda haka ba komai bane illa turiduna an tasuduna ku dai kuna son ku kange muna amma kana ya huda abawuna gaba da abin da iyaye mu suke bautawa da iyaye mu suna bautawa gumaka muna yin al'adun mu muna yin kaza da addinin mu yanzu so kuke wai mu daina kenan ko abin da kuke so kenan ba wani magana abin nan yawwa to amma abin da suka kasa ganewa shine cewa ai Allah madaukakin sarki ya halarci mutane amma ya fifita wani akan wani bai dumul mutane ne a gangan jiki mu mutane da kamar da kuma kuke mutane amma fa Allah ba da kuma yana fifita wani wato kenan akan wani da haka amma ba su fahimci wannan ba sai zai ce tunda ko mutane ne yanzu abin da muke so da ku tsakaninmu da ku fatu na bi sultani mubin ku kawo mana hujja bayyananniya wadda za ta tabbatar da cewa ku annabawa ne to mu je قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن ناتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله مرحبا كذا كيتشي قال لهم رسولهم سيما ذنون سكتشي مسلم in na hannu ai ma na hannu mu din mun yadda ba komai bane illa basharun mislukum mutane ne kaman ku mu ma mutane ne kamar da kuma kuke mutane ko walakin Allah sai dai shi Allah madaukakin sarki ya mundu yana ba da baiwarsa alaman ya sha kan duk wanda ya ga dama ya bashi baiwar min ibadihi wato kidan cikin bayinsa Allah madaukakin sarki yana ba da baiwa da fifiko a wanda ya ga dama cikin wata kidan mutanensa wanda ya ga dama a to yanzu suna inkarin wani mai Allah ba shi kudi wani bai samu kudi ba wani Allah ya ba shi lafiya wani bai samu lafiya ba wani Allah ya ba shi mata wani bai samu bai samu ba wani Allah ya ba shi gona wani ba shi da gona wani yana da shago wani ba shi da shago duk wani falala ne Allah yana bara a wanda ya ga dama wani yana da mota wani bai shi da mota to dan an ce yanzu ya ba annabci a wani sai ya zama kuma wani sabon abu ba wani sabon abu akan akan wannan ko yawwa yana bayarwarsa baiwarsa akan wanda ya ga ba cikin bayansa gaba daya ba ma kana lana bai kasance yana dacewa a gare mu ba an na tiya bi sultani kawo wani hujjar da ku kuke nema illa bi idinillahi sai da izinin Allah madaukakin sarki sai da izinin Allah madaukakin annabawa suna kwantar musu da hankali ne ba zai mu kawo ba amma ba haka ba ko ba ba ma annabin da ya zo shi haka hannu rabbana kowanne annabi ya zo shi akwai abin da Allah madaukakin sarki ya bashi wanda zai tantance shi tsakaninsa da mutanensa ya kuma tabbatar ma mutanensa cewa Allah madaukakin sarki shine ya aiko shi wa alallahi ga Allah ne falaita kalil mu'minuna ya kamata mu'minai su zama sun yi tawakkali wato kenan sun dogara ya kamata mu'minai su zama sun dogara ga Allah madaukakin sarki wa malana wa malana alla natawakkala ala Allah wa qad hadayna subulana wa lanasbiranna ala ma azaytumuna وعلى الله فليتوكل المتوكلون
annabawan da rikicin ya yawa tsakanin annabawa da mutanen nan sai suka ce wa malana Allah na tawakkala ala Allah yanzu menene ba zai samu zamu dogara ga Allah ba saboda barazana ta yi yawa za a halaka su za a yi musu kaza za a yi musu kaza abubuwa an ki karban abin da suka badan gaskiya ta ku ba a son ta Allah na ku ba a yarda da shi ba da sauransu sau da yanzu kuma sai da rayukansu ake nema za ka suka fara kansu wa'azi cewa ya kamata mu dogara ga Allah menene a gare mu da ba za mu dogara ga Allah ba ba mu da wata hujja kenan mana yanzu Allah ya zaɓe mu ya ba mu manzanci mun zo mun fada mutane sun ke to mu ba mu da dalilin da sa ba za mu dogara ga Allah ba to kada hada rasulullah alhali Allah ya shirya da mu hanyoyin mu na gaskiya wato kila ya ba mu littafi ya nuna mana wato kila hanyar da ya kamata a ce mu bi duk wanda Allah ya nuna masa gaskiya barazanar wanda bai fahimci gaskiyar ba bai kamata zama ya kai shi gabarin ta ba wala nasbirallah kuma wallahi za mu yi hakuri ai malana Allah nasbira ban yasa ba za mu yi hakuri ba alama azaitumuna akan cutar da mu da kuke yi kaga kenan kaman ɗabi'a ne na annabawa da manzanni da masu wa'azi za a cutar da su amma akan gaskiyarsu kuma akan hakkinsu don haka su kuma daga cikin ɗabi'unsu shine za su yi hakuri wala nasbiran da alama a zaitumuna wallahi za mu yi da hakuri za mu daure akan duk abin da kuka abin sabon annabi sallallahu alaihi in ta yi zafi ta yi zafi ya zo same shi ka Allah ta da ulana Allah ta sansira lana ka mana addu'a mana ka dai ma mana buɗe a gurin Allah sai ce musu koyi hakuri ai da annabawa ga yanda ake musu ga yanda ake musu ga yanda ake musu amma sun yi hakuri ba su bar addinin Allah ba don haka kuma ku yi hakuri sai ka ga wato kenan suka ba min la'arati sun yi hakuri sun tafi wa alallahi lalle ga Allah ne balle tawakkali mutawakkilun duk wani mutum mai tawakkali ya kamata ya tawakkali inda za ka iya dogaro da wani inda ba za ka iya dogaro da kanka ba akan komai na rayuwa to ga Allah ya fi cancanta ka dogara akan kowa ma domin duk abin da ka dogara da shi zai iya gushewa kuma ya tafi ya barka ko kuma zai iya hanawa ko zai iya baka abin da ba haka kake tsammani ba amma ubangiji Allah madaukakin sarki wanda ya dogara da gare shi wato kenan ba zai zama ya tabike ba cikin lamarinsa wa qala allazina kafaru قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحي إليهم ربهم لنهلكن الظالمين الله بركة كذلك كتير وقال الذين كفروا للي سكافري سكتشي لرسلهم من ظننسوا لنخرجنكم من أرضنا والله زام فتدكوا أغرموا kun cika mana kunne kun dame mu kun kawo mana masifa kun kawo mana abin za ka kowane annabi sai an masa barazanar kura hatta annabi sallallahu alaihi wasallam ba masa barazanar kura ba an masa barazanar kura an sa shi a cikin firejin da sai da ya tashi ya tafi da'ifa ya je neman mafakan siyasa bai samu ba ya dawo sahabansa suka hijira suka tafi habasha daga wasu suka ci kama an yi abu ya sauki suka dawo suka tabbatar ba haka bane suka hijira suka koma madina yana ji yana gani ya fita a makka yana kallon makka yana begenta kuma haka dole ya fita ya bar garin la nukhrijannakum min ardina wallahi za mu fitar da ku a cikin wato kenan kasa gwargwadon imani da karfin abin da kake yi da gwargwadon tijiyar kafirai gwargwadon yadda za a samu firejin sai ka bar garin wato kenan la nukhrijannakum min ardina wallahi sai mun fitar da ku a cikin kasar mu aula ta'udunna fi millatina ko kuma ku dawo cikin addinin mu ma'anarsa shine ku bar abin da kuke ku zo ku zama normal ku zama wata kenan mutanen guzayya ko wa ma'ana illa min guzayyata in gawat gawaitu to in tarshid guzayyata arshidi shikenan abin da ake yi shikenan one at rome you do as romans tunda yanzu mutanen gari ba sa son ayi kaza ba sa son sai kai hakuri shikenan ka bi sai yanda suke so ko sai a zanna lafiya a saba wa Allah anan ne zaman lafiya yake to sai dai ku dawo mu yi abin da muke yi tare a cikin wannan gari sannan sai mu zauna lafiya da ku ai shine ma'ana la ta'udduna fi millatina sai dai ku dawo kan abin din ko yawwa la nukhrijanna kum min ardina aw la ta'udduna aw dinna wasu malamai suka ce hatta take ne hatta la ta'udduna fi millatina za mu ci gaba da tursasa ku mu tursasa ku muku kaza har sai kun dawo addinin mu ko kuma ku bar garin ɗayan biyu ko ku wargare in kun ga abin nan Musa alayhi salam ya gudu da dai sauransu amma abin da ya faru shine da zaran barazanar arna akan annabawa da manzanni da masu wa'azi ta kai koli ta kai karshe to Allah madaukakin sarki kuma zai zai raddi ta ga ce fa'awa ilaihim rabbuhum sai ubangijin su yayi musu wahayi yace musu me lanuhulikan zalimina wallahi sai mun halakar da azzalimi sai mun halakar da azzalimi in preja ta je karshe dama ka'idar usuli kamar yadda muke fada ta ce al-mushaqqatu tajribu taysir takuri in yayi yawa yana jawo wa sauki sadaka da zaran an je karshe hatta ya kula rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah sai a ce inna rasulullahi qarib in an buga an buga an buga da annabin da manzanni da jama'a da suke tare da shi wato sun zo suna cewa kai wannan fa ya kamata taimakon Allah ya zo in shi zai shi ne Allah zai kawo mana taimako sai a ce musu ai taimakon gashi na a gaban ku Allah inna nasullahi kari da haka Allah ce wallahi la nuhlikan zalimin kuma da abin da ya faru kenan da aka halaka su saboda aka halaka su mutanen fir'auna aka halaka su mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam da aka musu alkawarin ba za a yi musu isti'isari ba sai zama da kan cewa wanda suka halaka sun halaka cikin sun da yawan sosai suka musulunta ko yawwa galibin zuka sun ka shirya ko tamkan ba su gaji kangara ba to mu je malam wala nuskinannakum al-ardha min ba'dihim dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id Allah yace wallahi zamu halaka azzalimai idan muka halaka su kuma wala nuskinannakum al-ardha wallah za mu zaune da ku a kasar za mu zaune da ku a kasar lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ci maka da yaki sabon Madina sai hankalin su duka sai suka ce hey kenan kuma yanzu mu gama jihadi yanzu ya dawo gida yanzu zai bar mu zai bar mu hankalin zai tashi sai ya ce musu ku hankali kwantar da hankalin ku ai Madina ta zama mun gida yanzu hakan nan ya tashi ya tafi kaga Allah ya dawo da musulunci cikin garin ta haka Allah ce wala nuskinan da kuma al-arda wallahi za mu saukar da ku ku zauna a kasar min ba da bayan su da firawuna ya tafi fa ba musa alayhi salatu wasallam sun ci gaba da zama ban kasa ba kam ta ruku min jannati wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa ni'matin kanu fiha fakihina kadhalika wa arsalna qauman akarina ko hakan nan Allah madaukakin sarki musu an halaka su sun bar gidajen su sun bar mulki sun bar gonaki sun bar menene sanawa da kuma sai suka zo suka gaji wannan guri din zalika amma hakan nan din a halaka karna a ba musulmi kasan wato kenan Allah ce liman kafa makami ga duk mutumin da ya ji tsoron makami wato kenan tsaiwa a gare ni a tsaiwa a gaba gare ni makami ai alkiyam bai na yadayya wanda ya ji tsoron tsayawa a gaba gare ni ko kuma zalika liman kafa mukami idan kira'an da ta ce mukami wato kenan tsayuwa ta duk wanda yake ji tsoron na tsaye akan abu sai na ci nasara to duk wanda ya ji tsoron wannan shine nake ba su wannan shine nake ba su wannan anan kaga an yi amfani da mai majazul akali saboda an yi amfani da wanda ya ji tsoron tsayewa gaba ga Allah ai ma'anar da shine wanda ya ji tsoron Allah ko ba haka bane tsayawa gaba ga Allah ai tsoron tsoron Allah ne saboda shi ba tsayawar ne kadai ba a tambayan ka zai me yasa kai kaza kaza ya tabbata cikin hadisi ranar lahira Allah zai ce wa dan adam wani ba na hana ka da kaza da kaza kaza eh ba me yasa ka aikata Allah zai kawo wa dan adam duk ayyukan da yayi na sako rana kaza kai kaza ce wallahi na ya ubangiji rana kaza kai kaza wallahi na ya ubangiji rana kaza kai me yasa kai ba na hana ba kuma irin zunuban da kai a boye su ne za a kawo su wanda daga kai sai ubangiji saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya ce me yasa kai ce ya ubangiji daga karshe ne sai ya faɗa ya ce ya ubangiji wallahi na ji shakkoran mutane ko na abu kuma tun wannan Allah zai ce to ni ya fi jajjanta ka ji tsoro amma zai ce masa na fi karfin a duniya na rufa maka asiri ka je kai zunubi a koye wani bai gani ba kuma kai baka zo ka tuto na kanka ba in boye wannan abu kuma a nan lahira in tona maka asiri ba ni bane yadda na rufa maka asiri a duniya yanzu kuma zan rufa maka asiri ina ce ka gan su wani ne to an shafe su zai rasa inda zai dan murna ya ga gashi halaka ta zo masa gadan gadan amma me yasa ya koyar ai akwai dan tsoron Allah a cikin zuciyarsa ko yawwa kada ka shakka ji tsoron mutumin da yake aikin sako gadangadan baya jin tsoron kowa wannan tuba a gare shi za ta abina wanda yake dan kuya din walalu dan karamin wa'azi ma zai iya sawa to kidan ya ya daina talika liman kafa maqami wa kafa wa'id da kuma wanda ya ji tsoron narko na Allah madaukakin sarki yana da narko da azaba da barazana tun a duniya duk inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim Allah madaukakin sarki yana da wuta yana da kaza yana da kaza za a sa mutum a kabari azabar kabari ranar tashin alkiyama za a yi shekara dubu hamsin za a shiga wuta ga yadda wuta take kaga duk wannan narko ne ake dan mutum ya shiga taitayensa kar ya je ya fada ciki to sai ya shiga taitayen nasa sai ya kiyaye to Allah madaukakin sarki ce zan ba su wannan to mu je واستفتحوا وكاب كل جبار عنيد Allah ya ce wastaftahu to yanzu tun da su kafirai sun turje annabawa sun turje kowa ba zai bi ra'ayin kowa ba sannan an ce za a kore su ko a dawo da su addini da karfi ko kuma a halaka su to yanzu istaftahu sai suka nemi buɗi kuma a gurin Allah madaukakin sarki istaftahu din nan malamai suka ce su annabawan ne ko suka ce a'a kafiran ne kafirar ne wasu taftahu sun nemi wato kenan buɗi a gurin Allah madaukakin sarki idan mun ɗauke shi ɓangaren musulmai ne akwai hadisin da ke cewa ista'ana nabi sallallahu alaihi wasallam bi sa'alikil madinati annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi taimako da yan hayaniya cikin garin madina irin yaran da ba sa jin magana ba su abin amma dan an zo jihadi zai ce kai ku zo ku zo ku zo jihadi za a tafi su dan na ɗauko ya dai a jawo su kuma samu su abin su tafi don haka kuma da addu'o'in da annabawa suke yi Allah ka buɗa mana Allah ka buɗa mana a lokacin da aka je yakin badar su su 313 kafirai 1,050 su wa'annan duk akan a kafa suke mutum biyu ne kawai akan rakumi sauran mutanen makar su 1,050 ɗin nan kowa akan abin hawa kuma kowa da kayan fada annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu sai ce Allahumma in tuqtal hadhihi al-isaba lam tubad fil ard ya Allah yana addu'a yana addu'a yana addu'a yana addu'a hankalinsa a tashi da ƙarshe ke cewa ya Allah in aka kashe wa'annan mutane guda 300 nan to ba a sake maka bauta abin kasa ya kare tunda da gani ba wani annabi ana kashe su ne ma kashe na za a yi kuma an kashe musulunci gaba daya yi yake yi alkyambarsa tana faduwa sai na baka yana dagawa yana dora masa yana ce masa hasbuka munashidatu rabbika magiyar da kake wa ubangiji ya isa haka wallahi Allah ya ansa maka to kaga anan postafto idan kuma mun dauke shi daya gefen ne su kafiran suke cewa suke cewa Allahumma in kana hada huwa al-haqq min indika famtar alina hijarsa min as-sama'i aw tinabi azamin alim ya Allah in dai wannan alkur'ani da aka saukar shine gaske da ta zo a garin Allah ka mana ruwan tsakon kwanin azaba wallahi ba za mu imani ba su da kaga su sun yi istiftahi kenan sun ja sun cije to a lokacin da wannan ta faru an kai gogoriyar da annaba za su yi addu'a Allah maɗaukaki sarki ya kawo taimako sau da sun je last point ɗin da za su iya biyarin na azaban kafirai ko kuma kafirai sun zo suna addu'a ta izgilanci to Allah ba da kun a lokacin sai ce wa kaba kullu jabbarin anid duk wani jabberi kuma mai taurin kai ga barin shari'a mai taurin kai ga barin littafin Allah ba da kun sarki kaba a lokacin ko zai zai zai zai tabike idan annabawan baya ne azaba ta istisali za ta zo ta tumbuke su kamar da tumbuke samudawa da adawa da sauransu idan kuma a wannan lokacin ne sai ga Allah madaukakin sarki ya cire mutumin sulaka a cikin abin da shikenan sai Allah madaukakin sarki ya hutar da mutane daga wato kenan sharrin sa min wara'ihi jahannam min wara'ihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid to shi wannan jabbarin anid din da Allah zai yace zai tabuka idan ya tabuka bayan wato kenan kin musulunci da ya yi da takurawa musulmi don za halaka ta zo masa Allah ce min wara'ihi ma'ana gaba gare shi wara'a nan ba baya yake nihi ba gaba gare shi ma'ana yanzu ya mutu ko to gaba gare shi mai a kabari ko barzak sai kiyama sai kuma lahira haka ne to gaba gare shi jahannama wutar jahannama ne ma'ana in ya tsallake barzak a cikin kabari ya tsallake filin tashin alkiyama zai tafi lahira lahira kuma ita ce wutar jahannama a gare shi wa yuska za a shayar da shi min ma'in sadidin daga ruwa wanda yake wato kenan sadid sadid shine wato kenan ruwan da yake kama da jini da diwa in an hada su asalinsa wasu daga cikin manya-manya malamai suka ce wato kira abin da ake nufi ruwa ne za a shayar da shi wanda yake kama da diwa kama da jini haka a cakubi hakan nan kuma shi ne za a tafasa shi shi na nan an kira shi da suna sadid ko a wani a wata ayan Allah madaukakin sarki ya ce wasu kuma an hamiman faqata am'ahu za a shayar da su ruwa tafashashe tafashashen ko ba ordinary tafashashe ba a'a mai kauri kamar diwa kuma a dagule da jini shi kuma kamar yana wata aya ke cewa yashul wujuh lokacin da za su sha in sun kawo haka to fatar nan din gaba ɗaya sai ta tattal abin kamar ka samu naman kai an dafa shi an dafa shi har ya bar jikin kashin haka za ta kwabe a ciki haka kuma za a sha kuma in ya sha din fa qatta am'a'ahum zai tsitsinka kayan ciki sannan sai ya zube a sake fuskar halittar wata fuskar da wani kayan cikin a sake cewa ya sake sha kayan cikin tsinke fata ta fuskar ta rube ta dabe ta salibe hakanan za a dinga yi har illa masha Allah kuma duk lokacin da zai sha za a ce masa zo innaka antal azizul karim dan dana ai da kai a duniya buwaye ne ka kibin Allah ka fi karfin doka ka fi kibin annabawa ka fi karfin ka bisu ko to yanzu ga wata kenan a sabako من وراء جهنم ويسقى من ماء من ماء سديد كم وجه يتجرأ يتجرأه ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ wannan ruwa da Allah madaukakin sarki ce zai shayar da wanda suka yi taurin kai akan bin shari'ansa suka suka fi karfin man alqur'ani in an bashi ya tajarra'u zai kwankwale shi kai mamaki yanzu mutumin da in ya zo zai sha din tiririnsa zai dafa fatar fuskarsa har ta faɗi a hakan din a ce sai ya sha ya tajarra'u haka zai kwankwale shi dole wala ya kadu ya sigo in ka gan shi sai ga yanayin condition din shine kamar ba zai iya ma sha din ba ba zai iya sha ba amma kuma dole sai ya sha yana sha kuma zai kokkona nan ya tsatsanka kayan ciki ya zube kuma za a iya sake yin wani kullum ma nan jajjuluduhum baddalnahum juludan ghayraha duk lokacin da ya ribe ya lalace ya tsintsinke ya zube sai a sake yin wani kamfanin Allah ne babu abin sai a sake yin wani a cikin sai ya sake sha hakan nan za a yi to mutumin da ya shiga irin wannan halin ya tihil mautu min kulli makani wallahi mutuwa tana zuwa musu ta ko ina in a duniya ne aka rabe rabin wannan kaga mutum mutuwa zai yi amma sai gashi yana yi da haka condition din ya kamata a ce mutuwa ta zo masa tanan ta zo masa tanan ta zo masa tanan min kulle makanin amma kuma matsalar shine wa ma huwa mai yitin ba zai mutu ba kaga inda a ce akwai sauran mutuwa to da ya kamata mutumin nan ya mutu to yanzu ba mutuwar sai dai a yi ta maimaita shi din yana ci gaba da shan azabar ana maimaita shi din yana ci gaba da shan azabar gashi kamar ya mutu kuma ba zai mutu ba ai mutuwar guda ɗaya ce kuma ya riga yi ta wa min wara'ihi kai bayan wannan ma kuma azabun galizun akwai azaba wadda take mai kaurin gaske jama'a rashin kin bin kin bin shari'a ko rashin bin Allah madaukakin sarki bai da riba ko bai da rayuwa bai da rayuwa rayuwar da zamu shekara nawa ne a gidan duniyar nan shekara dari ne da zaran ka haura 80 duk abin da ake a duniyar nan ba baka jin dadin sa abin da za a yi da kai ma a kan kama shi ƴaƴan kama ba su shawara da kai ba Allah kana zaune sai ya ce baba za a kai ka asibiti bayan da kuma ka iya ko kuma ka ce ku gaina asibiti ma ce a ba yau ba sai ran kaza wala ba za su shawara da kai ba saboda ka zama obstinate to tun a duniya kenan wanda ma Allah ya masa nisan kwanan kenan to wanda kuma ya tafi kafin wannan bayan shekara ɗari ka tafi ka je ka haɗu da wannan shi ko bai da iyaka babu ranar da a ci abin ko ba mu taimakon ka ko ba mu jiye maka kai kai dai za ka ta jin wannan matsala din to da rashin bin Allah madaukakin take bai ba rayuwa Allah ka kiyashe mutum mu mata mathalul ladina kafaru bi rabbihim أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاسف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد idan ba mu fahimci wannan ba Allah ya buga misali yace masallar ladina kafaru bi rabbihim idan abin kasaba misali ne da waɗanda suka kafirce da ubangijinsu ya kamata a ce su bi Allah madaukakin sarki amma ko ba su bi Allah madaukakin sarki ba amma suna ayyuka na alkhairi ko ai muna gani kafirai suna aiki na alkhairi su yi kyauta su yi sadaka su yi mai su yi gaskiya su yi mai da sauransu a amaluhum ayyukan da suke yi a gidan duniyan nan karama da wallahi kamar toka ne toka in ka san toka to aikin da suke komin yawansa komin kyansa kamar doka ne wanda ita wannan tokar ishtaddad bihi rihu fi yawmin asifin idan ka samu yawmin asifin ranar guguwa ranar iska mai kada wannan dan da irin guguwa take tasowa mai yawan nan ga toka a gabanta idan ta zo kan tokar nan me za ta yi in ta ɗebe ta ɗebe ta ɗebe ta watsa ta za akwai inda za ka ɗebe ka tattaro wannan abin din to kaga za ta zo ta ɗebe tokan nan tana watsar da ita har wato kenan ta kare ma'ana aikinsu na alkhairi in sun yi shi kamar toka ne a shekarta da ita a cikin abin nan daga ba za ka iya samu ka tattare ta ba za ta yi ba za ta taru ba me yasa haka saboda babu base best din shine kalmar la ilaha illallah to su ba su musulunta ba don haka babu abin da za a dora foundation na wannan gini babu best din da za a dora wannan ginin a kansa saboda duk aikin da suka yi a iyaka duniya ne zai zama kamar wannan la yabduruna ala shay'in mimma kasabu ala shay'in duk abin da suka aikata a duniya ranar lahira su je ba za su isa mu komai ba ina kirkin da nayi babu ina ta wanda nayi babu ina abu kaza da nayi babu me yasa saboda ba su karbi kalmar la ilaha illallah ba kai to in ka duba wannan ko zaka dalika ko dalalin ba wannan shine bata wanda ke nisan gaske duk abin da arna yayi na kirki ina lahira in yaje shi ba zai samu ko guda ɗaya ba don da Allah ce fala nu kimu lahum yawmal qiyamati wazna ba za mu tsayar musu da ba za mu ba za mu a sa mizani ba saboda ainihin zero ne saboda ka sa mizani wai a yi majorin ko zunubin su kwaya ɗaya ne to dama shi ke ya riga ya ja is automatic saboda nan zero ne nan one saboda ka one automatically ya yi ya ja to saboda haka ba za a tsayar musu da abin nan ba don haka ba za su samu aikin su ba Allah ya kiyashe mu ta muje
ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز الله مرحبا كذلك ألم تر ألم تر أن الله baka ganin kai mai sauraron karatu cewa Allah madaukakin sarki kalaka samawati wal arda shine halicci sammai sannan shi halicci wannan kasar da muke cikinta kai baka ga hakan nan ba eh wane ne sama da ƙasa da musulmi da kafirai duka sun yi ittifaki Allah ne don har yau babu wanda ya bugi kirje ce shi yayi har yau ko babu wani abin da duk abin da za a gano a cikin sai da a discovery akan abin da already an riga an yi establishing din sa in ya sha idan Allah madaukakin sarki ya so yuzhibukum wallahi sai ya shafe ku sai ya shafe ku ya tafi kalkin jadi ya kawo sabon mutane da kawo sabon adawa aka share su aka kawo mutane sabi aka zuba samuda aka share su aka kawo mutanen annabi nuhu an share su mutanen lutu alaihi salatu wasalam an share su ashabul rasi an share su ashabul aika an share su kurunan bayan zalik an share su kwata kwata share su total delete out ake musu wannan Allah madaukakin sarki in ya ga dama haka yake sai kawo wasu mutane ya zuba idan kuma ya ga dama akwai wani hanya da ba shine wato kenan yau sai wannan ya mutu wannan ya mutu wannan ya mutu iyaka generation guda zuwa wani lokaci sai ka neme su ka rasa sai dai new generation ko sun taso sai dai new generation ce taso yanzu shekara 30 ko 40 baya a nan gurin za ga wanda suke zama a gurin karatun nan da masu yin karatun wasu mutane daban entirely yanzu babu su babu labaru sun tafi yanzu yau ga mu ne a gurin nan dan ba mu wani lokaci kadan iyaka ya wuce laka duk an share mu kuma wa'ansu generation sun sake tasowa in ya share su yi mukum wa ya tabi kalkin jadid in Allah ya ga dama sai ya share ku sai ya kawo in su either a ba ku delete all ko kuma a yi selective deletion a zare wani a zare wani a zare wani a kawo wani makofi a zare wani a kawo wani makofi hakan nan babu wanda zai tabbata babu wanda ka je ka dauki yanzu daga nan rijiyar mai zabi ka fita zuwa bakin kasuwa ka gani da duk waɗanda suka gina gidajen nan yanzu babu su wanda yake ce mana daga nan har caccawa a sanin su mutum biyu ne za su iya cewa wannan gonar ta wace a yanzu har bakin kwari tun daga nan duk wani wanda ya mallaki gona a ya ga gonar kawai da ya same ta ko ya saya ko ya gada amma wanda zai ce wannan gona ta ce yanzu kwaya biyu ne suka rage ina suke mutanen da sun yi rayu su kuma Allah da kuma ya tafiyar da su yanzu ya kawo mai kalkin jadid kuma zalika ala Allah bi aziz hakan nan ai ba wani abu mai wahala ne a gurin Allah ba ba wani abu ne wanda yake buwayi a gurin Allah da kuma sarki ba to mu jama'a to lokaci to alhamdulillah za mu dakata a nan dama a ce karatun za mu dan kaɗan ne sai kuma jawaban da mutane za su yi ga mai girma hakimi yana kusa za a ɗanyi wani ɗan jawabai da addu'o'i da fatan abin da muka karanta daga farko zuwa wannan lokaci allah maɗaukakin sarki ya samu yi amfani da shi allah ya ba mu ladansa yadda muke taruwa a wannan guri Allah madaukakin sarki ya tara mu a gidan aljanna abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ikon aikatawa abinda muka kuskure Allah ya gane da mu kuskuren Allah ya ba mu ikon yara sai kuma amfani da wannan dama da godiya ga dukkan jama'a da mu da muke halitta da mu da muke karatu da yan agaji da suke tallafawa da sauran mutanenmu da darul hadis da kowa da kowa duk wanda zai zo ya saurara da bai sadaka da wanda bai sadaka bai samu daman yi ba duka Allah madaukakin sarki muna roƙo ya tara mu a gidan aljanna Allah ka nuna mana ranar za mu tare irin wani taro a gidan aljanna wannan gari namu Allah ka sa masa albarka al'umma mu Allah ka mata albarka gaba daya manoman mu Allah ka musu albarka makiyayen mu Allah madaukakin sarki musu albarka masu kasuwancin mu Allah ka musu albarka Allah ka sa albarka a karace karace mu na zamani da karace karace mu na addini shugabannin mu Allah madaukakin sarki ka ba su karfin tafiyar da mulki yadda ya kamata wannan gari namu Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka dawo mana da sandan mu a wannan gari Allah madaukakin sarki muna roƙonka dukkan alkhairi Allah ka kawo mana duk alkhairi da ake bukata Allah madaukakin sarki ka mana dalilin sa da rahamarka da jin kanka ya rabbal alamin amin zan dakata nan gurin da fatan Allah madaukakin sarki ya nuna mana bada da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
sarki da ya kawo mu karshen wannan karance-karance da aka ɗauki tsawon kwana 29 ana yin sa muna fata abin da karanta da mu Allah ta ya zama da alkhairi duniya da lahira waɗanda suka halarci wannan karatu da wanda suka ba da gudumawa da wanda suka ba da lokacinsu da wanda duk suka dafa aka kawo ga wannan gagarumin nasara tun daga farkon ramadana zuwa yau muna roƙo Allah madaukakin sarki ya musu sakayya cikin alkhairinsa muna fata inda muka tara wannan guri Allah ya tara mu aljanna madaukakiya malumanmu da suka karanta da mu tsawon wannan lokaci muna musu addu'a Allah ya saka musu alkhairi ba mu da wani abu da za mu ba su a sakamakon abin da suka yi wannan wannan aiki garma aiki na addini sai dai musu addu'a Allah ya saka musu Allah ya saka Allah ya saka alkhairinsa shugabanni da suka tsaya haikan wajen wani abubuwa ya gudana aka kai ga wannan nasara yanzu ana ta kokarin rufewa muna musu addu'a Allah ya saka musu alkhairi Allah ya taimake su Allah ya zauna da mu lafiya gaba daya Allah ya sa ya zama wannan jagoranci da suke mana jagoranci ne wanda zai kai mu zuwa ga nasara zuwa ga aljanna ranar tashin kiyama to a tsarin dama shine in an bude da addu'a malamin dan taba tafsiri to akwai yan jawabai takaitattu amma akwai tambaya kwaya ɗaya tak da zai ansa guda ɗaya ce tak wanda dama da cikin tsari zai ansa wannan tambayan idan ya ansa ta za mu gabatar da mai jawabi na farko shine babban liman mai jawabi za mu tsawaita ba sai jawabin shugabanni ga shugaban karamar kuma muna tare da shi ga kuma uban kasa mai girma hakimi muna tare da shi kamar yadda muka wuni da shi da yamma yanzu ma ga shi Allah ya albarkaci gurin namu da shi in yi jawabi kawai addu'o'i za mu gabatar ga alarin mami ga malamai da bukatun mutane a yi addu'o'i mu rufe saboda an sha fama kowa da ya hutun gajiya akan magana mai wannan tambaya abin da yake magana shine yace mutane ne suke harkar kasuwanci kuma tsakani wato malam harkar kasuwanci ta shiga tsakani na da wani yana bukatar kayana nima ina bukatar kayansa sai na ce ya karbi nawa ne masa ciko da wasu kudade shirin riba ta shiga cikin wannan kasuwanci ko ko a'a wato ta gudanar da kasuwa kamar ba maganin kudi ka san shi da suke na na fahimta mai nasa abin da ke nufi wato suna yace yace harkar kasuwanci na ta shiga tsakani na da wani yana bukatar kayana nema ina bukatar kayansa sai na ce karbi nawa sai na yi masa cikon wasu kudade shin riba ta shiga cikin wannan kasuwa namu
to ba lalle ne ba tunda ya bada tambayar a dunkule yau ya bada tambayar a dunkule ya gabata at least ya zama bi specific amma a dunkulen an san shine bin riba bata shiga ba ma dama kayan da za a yi canji da shi din za a yi musanya da shi din na halal ne kuma ma dama akwai yarjejeniya a tsakaninsu yauwa sau da yanka ga mutum ya karbi kayan ka ya ce kai masa ciko ka ai dama na san ya fi abin nan kenan ko yauwa a dokula an san sasa haka take sai dai kuma kusan tafsilan din me ina ya fuskantar da tambayar ba wallanta na ai dogon bayani akan ta inda wannan ne ba matsala ba wani matsala eh zai iya ba shi kaya masu ciko eh gwargwadon darajar kayan gwargwadon darajar kayansa da kuma gwargwadon kudin da za a kara masa a kansa yau ga misali mai mashin da mota ko mashin sabo irin wanda yake ka dubu dari uku nan da mota wadda ta kai dubu dari biyar misali in ya yadda sai canjin kaga zai masa cikon naira dubu dari biyu kenan wani da ake kankara yawa kakara Eh.
eh wani abu wannan abin da ake bukata yarjejeniya abubuwan kuma su zama na halal Mm, yawa mm, to alhamdulillah ga wani mutum yana Ga wani a bashi yake dama na?
wancan yana daga hannu za a bashi dama wani can yana daga hannu za a bashi dama ka bashi dama to ba li- ba laifi ta fadda ta fadda ci gaba kenan sai idan kayan nasa ya zama kamar yana misali da sabon gero da tsohon gero Hmm.
ko zai karba zai bashi kuma ci za a iya cikin wa wani
a zai karba ya ba- ya bashi a yau to shi zana ci ɗazu abin bai fito a ya fito a dunkule idan abin iri ɗaya ne idan abin ɗaya ne albirru bilbirri ko watamri bitamri yadan biyadin mislan bi mislin faman zada a wisar zada faƙa da haba idan gero da gero ne to zama hannu da hannu buhu da buhu dawa da dawa haka dabino da dabino haka ko menene idan jinsin iri ɗaya ne to ba a ba ba cikoto ba ba cikoto yadda ka bada buhu haka zaka bada buhu yadda ka bada kaza haka wannan ma zai karba amma fa in talafa jinsu fa ba u haisu shetu idan jinsin ya saba to wani za a iya abin nan za ku iya yanzu misali a ce da shinkafa da gero buhun shinkafa daya buhun gero biyu in kun yarda jina is okay amma in jinsin ɗaya ne babu tafadul in an samu tafadul shine riba ta shiga ciki shi yasa da mana sun tambayan da an yi ta a warware sosai to Allah sa da ya zata fada na'am akan wannan din ne
idan mashin ne sakon roba roba Hmm.
da riba shi kuma na saya ko kuma shekara guda Hmm.
za a yi kankara da tsakanin su
har yanzu kana nufin wato kenan sabon mashin ne da wannan kuma an wuce kamar shekara Eh.
kuma da irin su zai kan eh su zai kankara tsakanin su eh, jinsinsu ya sha bambam saboda wannan tsofo ne wannan sabo ne yawa wannan tsofo ne wannan sabo ne yawa wancan riba da muke magana a cikin abin da ya shafi al- al'ad'ima abinci yawa jinsinsu ya sha bambam function ɗinsu zai sha bambam saboda haka malin su zai canza yauwa balu su zai canja idan balu ya canja dama fa inikta da jinsu so jinsi a nan zai iya zama har balu ko mota din ne da mota da tsofa da wanda take ba tsofa ba kaga balu su ba ɗaya bane ba zai zama a zama ya- ya- ya- mislan bi mislin ba dole za a samu tafadul wancan abin da ake magana rashin tafadul a cikin abin da shafi abinci ne alatima to masha Allah shikenan wani da wannan da wasu ko da wani godiya
a na tsawon kwana 28 Ah, muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ah, ya sa bana tafsirin namu alhamdulillah muna ƙara wa Allah godiya saboda an samu buɗi a kayansa Ah, tun da aka fara tafsirin nan ko rana ɗaya malam Allah bai kadara ya yi fashi ba Ah, kuma ah, cikin agajin ubangiji Allah ta'ala ya sa malam ya gabatar da tafsirin nan tun daga farkonsa har ƙarshensa to kaga wannan wani abu ne da ya kamata a ce mu yi wa Allah ta'ala godiya a kayansa a kuma a duk da an ce ai tambihi abin da aka gabatar a wata guda ba zan yiwu ba sai dai kullum a dan jan hankali da zan yi wa yan uwa a cewa eh, musamman ma matasanmu a don gani da abin da ya shafi harkar rayuwa da kuma harka ta addini eh, an ribaci wannan karatu tsawon wannan wata guda to ya kamata don allah don annabi mu yi kokari mu ga mun ɗabbaka wannan karatu a cikin rayuwar mu ta yau da kullum a abin da muka fahimta mu yi iya kokarin mu mu ɗabbaka shi a cikin rayuwar mu ta yau da kullum a domin shine riba na ilimi duk sanda aka ce mutum allah ya maka hazzi na samun ilimi sai ya zama kuma a- ba a ga wato ilimin nan yana gudana a cikin rayuwarka ta yau da kullum ba to wannan ilimi zai iya zama maka musiba a abubuwa da yawa musamman abin da ya shafi harkar auratayyar mu a cikin wannan gari da abin da ya shafi harkar kasuwar mu a cikin wannan gari a yadda da matasa suke komaji wajen kokarin cusa addini a cikin dukkan lamurran wa'annan hidimomi to yanzu abubuwa sai yana da lalacewa abubuwa yana da canzawa Yau, ya kamata a hasken al'umma su ne matasan al'umma matasa su ne waɗanda wato al'umma take da hope a kansu ake da kyakkyawan zato na idan aka ga matasa sun gyaru to an tabbata al'umma kuma ta gyaru domin in an jima kaɗan su ne za su me yanzu nan ma yake ta bada misalin a gidaje da gonake na waɗanda suka riga wanda da su suka sai gurin suka gina neman irinsu a cikin gari yanzu ya zama aiki kowa sai dai ka je gidan gada yayi wani ma gadan gado ne amma asalin wanda ya share fili ya gina in ba dan sabon unguwannin nan da ake shigowa ba sai ka nema a cikin tsofan gari ka rasa to saboda haka ya kamata a ce duk abin da muka karanta mai iyan kokarin mu dabbaka shi zan bada misali guda daya na matsalar biki matsalar biki da muke yi wannan da yake kusan wato harka ce kusan kashi 99 ta matasa a al'amari na buki da a cikin wannan gari namu ana kokari wajen gudanar da harkar walima da yin iya kokari a ga an yi wani abu wanda yake mutane za su samu fa'ida ko ta hanyar yin wa'azi ko ma ba a yi wa'azin ba a taru a ci waliman a yi addu'o'in alkhairi a tashi a tafi to amma kuma kullun yanzu abin wato lalacewa yake muna da komawa cikin harkar jahiliya har ma yanzu ta fara kaiwa ga in ka kira walimar ma kamar ka ka zama ba kauye saboda haka a mu sani wannan wani abu ne wanda tun da mun fahimci gaskiya ba mu ɗabbaka shi ba fato kuma wannan mun sani Allah madaukakin sarki kuma ba zai bar mu akai ba kuma wannan yana sababa abin da yasa ubangiji yake zare albarka a cikin rayuwar mutum ya zama mutum ya fahimci addini ya zama kuma rayuwarsa ba ta tasiri da wannan ilimin da ya samu na addini ba a bayan wannan a cikin karance-karancen mu mun ja hankali cewa ya kamata a ce a matasanmu a samu wani canji wato na kokarin wato sana'o'i mai matasa su yi kokari wato a hoɓɓasa akan harkar sana'a duk da yake waɗansu suna ɗan ƙoƙarin su amma yawa yawan matasa yanzu cikin wannan gari namu tsakani da Allah hidima na sana'a ya yi mana baya da yawa ya kamata mu ja hankalin juna don mu gudu tare mu tsira tare a mu iya ƙoƙari mu ga me za mu yi Allah ta'ala shi yakan arzuta mutum ta duk hanyar da ya ga dama sana'a ba a rena ta ma dama an assasa ta akan tsarin da yake na halal domin arzikin a hannun Allah yake duk abin da ka fara komi karancin sa Allah ya ga dama zai samu ka albarka a ciki kuma insha Allah ta'ala za ka ga albarka ta fita saboda haka muna jan hankalin matasa da Allah a lallai a iyan kokari a ga wato kowa ya samu wani abin yi saboda musamman jarabawan da aka shiga yanzu matasa da yawa sun yi karatu suna zaune babu abin yi to wannan zaman babu abin yin nan kuma ana ta kwana ana tashi rayuwa tana nisa wata rana mutane za su buƙaci iyalai to a cikin irin wannan halin za ka ga an yi iyalan nan kuma sai ka ga cikin kankanin lokaci kuma shikan aure ya zo saboda rashin samun sukunin ɗaukar nauyin iyalan to amma in dai har da sana'a za ka ga insha Allah ta'ala Allah ya buɗa mutum a cikin taskarsa saboda haka wannan shine dan jan hankalin da zan yi abu na ƙarshe godiya zan yi a musamman shi malam tijjani Allah ta'ala ya albarkace mu da shi a wannan gari wanda yake inda mun fahimci irin alkhairin da Allah ya mana a cikin wannan gari na samun wannan bawan Allah da yadda muka rike shi nan ba haka ya kamata mu rike shi ba ba haka ya kamata mu rike shi ba wato amma haka al'amari yake gudana ni dai kullun jan hankalin nake ya kamata mutane su fahimci irin wannan hasken ranar da ya gushe ba za ka sake samun sa ba yawwa da duk da zamu yi yanzu zuwan da malam tijani yake kullum shi ya sanya zai ya gabar ya mai tsallako ya zo ya wannan darasin haka zuwan sa da yake na ranar juma'a shi yake sanin wani irin dabaru yake ya tsallako ya zo ya darasin nan kishin dai ya ba wa mutanensa gudumawa tunda Allah madaukakin sarki shi ya masa hazin samun wannan abin ya ga shi ma ya zai ba mutanensa gudumawa amma wallahi tallahi bawan Allah na irin faman da yake sha a kokarin ya zo ya koma Allah ka da ya sani saboda haka a kira nake yi a gashi yana fuskantar ritaya nan da